أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna sha takwas ga wata na goma na sha takwas ga wata na goma ke na watan shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda haka din ya dace wa 29 watan biyar miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto darasi na 21 afwan darasi na 8 a cikin littafin ad-darul akhirah ko kuma ka kira shi da suna tulul amal wa kayfiyatul ilaj dogon guri sannan kuma da hanyoyin da za a magance haka ne za mu tashi fajna sha shidda safha ta goma sha shidda wadda malike cewa waje a fi kitabi kisaril amal an yazidi arrakashi annahu kala malice ya zo a cikin littafin kisarul amal taƙaita gurace-gurace daga safha fajna 70 zuwa 71 yace an yazid ar-raqashi daga wani mutana kiran shi da suna yazid ar-raqashi annahu qala yake cewa ila mata naqulu gadan af'alu kaza yace wa har yaushe dan adam zai kai yana cewa gobe zan aikata kaza yace wa ba'da gadin af'alu kaza bayan gobe zan aikata kaza wa idza aftartu fa'altu kaza in na sha ruwa ko in na karya ko azumi in ya kare zan aikata kaza wa idza qadimtu min safari fa'altu kaza a abu kaza bari in bar shi sai lokacin da na kare harakoki na na kare bulaguro na idan na komo gida sai in ci gaba da aikatawa har yaushe dan adam zai kai yana fadin haka mala yace a gafalta safarakal ba'id ya ce shin ka rafkana ka mance bulaguro da yake gabanka mai tsawo wa nasita malakal maut kuma ka mance mala'ikan mutuwa yana da yana bibiyanka amma alimta anna duna gadin lailatun tuhtaram fiha anfusun kathira shin baka san cewa ba duna gadin bi ma'ana gobe ko banda gobe lailatun za a samu wata daren da tuhtaram fiha anfusun kathira wanda za a ɗoke rayukan mutane da yawa idan ka ce ikhtarama shay ya'ni ahlakahu idan ka ce ikhtaramahu al-maut ya'ni akhadahu al-maut kenan baka san cewa ba a cikin kwanakin da suke wucewa kace bari sai gobe zan yi kaza la'alla cikin wannan daren kai kuma ƙarshen rayuwarka kenan yaushe da adam zai kai yana maimaita irin waɗannan maganganu inji shi wannan yazid yazid ar-raqashi ya ce amma alimta shin baka san cewa ba anna malakal maut cewa mala'ikan mutuwa ghaira muntazirin bika amalaka tawil baya fa saurara maka ko ya rika jiranka amalaka tawil game da abin da ya shahi burinka mai tsawo kana cewa zan yi kaza zan yi kaza gobe shi bi zan bari a abu kazan nan da nake aikata ba daidai bane ba amma dai bari in bari sai lokacin da na mallaki kaza to ko in bari shin baka san ba cewa malakul maut baya dakata maka malaikan mutuwa yana zawwa ba ruwan shi da ka fara ko ka kare ko kana cikin yin abu a in yazo ajalin da aka bashi kawai tahiya zakai tahiya zakai to shine malaki ta ya kamata da adam ya lura da waɗannan abubuwa ya ce amma alimta annal mauta gayata kulla hayyin baka san cewa ba ita mutuwa ita ce matuƙa mana ita ce ƙarshen dukkan wani wanda ake wani abu wanda yake rayayye duk abin da yake rayayye sunan shi macecce saboda tabbacin cewa zai mutu wata rana Allah ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajhahu lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un komi zai halaka komi zai kare ya zamanto babu shi kaman ba a yi shi ba to da haka duk mutumin da yake lunwashi a yanzu ya rika jin cewa karshen shi wannan lunwashin nashi tsayawa zai yi malice summa wannan malami yazidun rakashi idan ya ambaci waɗannan abubuwan summa ya biki sai ya kuka ya yi kuka ya yi kuka hatta ya balla amamatahu har sai ya jika rawanin shi bi mana sai rawanin shi ya ɗauki wani kaso na jika saboda tsabagen hawayen da yake yi summa ya kule sannan kuma yake cewa laqad law ra'aytahu sari'an baina ahbabihi inda zaka ga dan adam a tsakanin masoyan shi zaka gan shi sari'an la yaqdiru ala raddi jawabihim yana mai gaugawa yana mai kai kawo bayya iya maida tambayan mutane idan da za a tambaye shi ba zai iya maidawa ba yanzu a maka tambaya ka ba da amsa za a maka kaza ka yi kaza amma malakul mota yana zuwa magana ta riga ta gane ba wani amsan da za ka iya bada ba wani magana da za ka iya yi ba wani taharrukin da za ka iya yi yake cewa ba da an kana jadalan hasman samhan kariman alaihim tare da cewa dan adam din nan shine mai yawan jayayya hasman mai yawan rikici samhan zaka same shi wani kuma yar dabi'a na daga kafa kariman wani zaka same shi da karamci alaihim game da mutane amma yau gashi nan kai kace ba shi bane ba sai malaki ta ayyuhal mughtaru bi shababihi ya kai wanda ka rudu da kuruciyarka kuna ga ku ne samari kana ga ku ne kaza dole ku yi abin da kuke so dole a yi kaza ya za a ce a yi sarmantaka ba kaza ba kaza ya ce ayyuhal muhtaru ya kai ruɗaɗɗe wanda ka ruɗu da cewa kai matashi ne ko kuma kika ruɗu da cewa ke matashi ya ce ayyuhal muhtaru bi tsoli umrihi ya kai wanda ka ruɗu da tsawon shekarunka ko tsawon kwanakinka kana ga aika shekaru kaza ko ciwon kai bakka yi ko masassara bakka yi haka ga mutum yana buga gaba yana ai ni banna masassara ko kuma banna kaza yana kama wani burgewa ne sun ma yabke hatta ya balla amamata wannan mutumar ya zidun rakashi sannan kuma ya sake yin kuka har sai da ya jika wani bangare na rawanin shi saboda bala'in kukan da yake tawar duka wa'azzuka ne ba na jan hankali da ɗan adam ya gyara zaman shi a cikin rayuwa mali ce wa kala bakr bin abdullahi al-muzani idan aratta an tanfa'aka salatuka faqul la'alli la usalli ghayraha bakar ibn abdullahi al-muzani yake cewa idza aratta an tanfa'aka salatuka idan kana so sallarka ta amfane ka yanzu misali kai sallar magruba da izinin Allah zaka yi sallar isha'i to in ka tsaya a cikin sallar nan ka rika ma zuciyarka labarin cewa la'alli la usalli ba'daha salatan la'alla wannan sallar ta zamanto ita ce sallah ta ƙarshe da zan yi a cikin rayuwata kenan ana buƙatar me dukufa ana bukatan kulawa ana bukatan mai da hankali kamar misali a ce maka wane zo ka yi sallah ta ƙarshe tsakaninka da Allah kana ƙari a kashe ka za yi ya za ka ga ruku'i mai kyau ya za ka karatu mai kyau ya za ka ga nutsuwa matuƙar nutsuwa saboda ka san daga wannan shi ke na an rige an ƙari to kowane lokaci mu rika tunani mutum nawa ya yi sallar azahar yana jiran la'asar bai kai ta ba nawa ya yi magariba yana jiran isha'i bai kai ta ba barantana kuma wanda ya sallar isha'i yana jiran asuba nawa suka fuskanta ba to la'alla in zama ni la'alla ka zama kai la'alla ki zama kowa zai iya zamantowa da kenan duk lokacin da muka kabarta sallah mu rika jin cewa kamar wannan shine ganawan mu na karshe da Allah subhanahu wataala wanda sai taimaka mana akan yin abin da ya kamata da sanya ikhlasi a ciki da yin abu mai kyau ruku'i ne sujada ne da karatun da ake yi a ciki malici qala qala umar ibn abdul aziz rahimahullahu ta'ala fi ba'd khutabihi umar ibn abdulaziz ɗaya daga cikin magabata yake cewa a wasu daga cikin hudubobin shi da yi ya ce inna li kulli safarin zadan la mahalata dukkan bulaguron da mutum zai yana bukatan guziri ba makawa abinda za ka hau an baka da abin hawan inda za ka je ka biya ka hau ko kuma ya zamanto abinda za ka sa a cikin aljihunka guzirinka wane ne dukkan bulaguro dai yana bukatuwa zuwa ga guziri ya ce fata zawwadu li safarikum fi duniya ilal akhirati bit taqwa da haka ina jan hankalinku in ji umar ibn abdulaziz ya ce fata zawadu ku ɗauki guziri lissafari kuma game da bulaguranku da za ku yi fi duniya daga nan duniya ilal akhirati zuwa lahira saboda bulaguro ne muna ciki ina ciki kana ciki muna ciki gaba ɗaya muna cikin bulaguron ne wanda ƙarshe za mu tike zuwa ga gidan lahira to me ya kamata mu ɗoka a matsayin guziri shi ne ya ce bitakwa shi ne tsoron Allah shi ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa wata zawwadu fa inna khairar zadi takwa ya ce ku ɗoki guziri ku sani mafi alherin guziri da adam zai ɗoka a cikin rayuwar shi shi ne tsoron Allah walaƙar wasaina lalzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum illa ce wa anittaqullah walaƙar wasaina haƙiƙa mun yi wasici ga waɗanda suka gabace ku na ahlul kitabi yahudu da nasara da dukkan al'ummar suka gabata Allah ce mun musu wasici anittaqullaha wa iyyakum da kuma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anittaqullaha akan ku ji tsoron Allah shi tsoron Allah shine komai a cikin rayuwa in aka rasa shi kuma an rasa komai a cikin rayuwa idan aka ce wani ka ji tsoron Allah an maka bakan damiyar nasiha ka ji tsoron Allah a cikin maganganunka ka ji tsoron Allah a cikin tahiyyarka ka ji tsoron Allah a cikin tunaninka ka ji tsoron Allah a cikin mu'amalarka zamantakewarka da matarka alaƙarka da ubangijinka a al'ummar da zaka rayu tare da su ka ji tsoron Allah akan haƙƙin kowa wani shi yake cewa tsoron Allah shine Umar ibn Abdulaziz Allah ya rahama gare shi yake cewa ku ɗauki guziri na tsoron Allah saboda guzirin tsoron Allah shine abin da ake bukata bawa ya je wa Allah da shi sai ce wa kunu ku zamanto a cikin duniyan nan kaman ayana ma a'adda Allahu min thawabihi wa iqabihi kamar mutumin da yake gani ayana ay ra'a kamar mutumin da yake gani kiri da muzu mutumin da yaga ma a'adda Allahu abinda Allah yayi tanadi min thawabihi na daga abinda ya shahi gwaggwaban ladan da ladan da Allah zai ba wanda ya kyautata sannan wa iqabihi kuma da irin ukubar da Allah yayi tanadi ga dukkan mutumin da ya fandare ya zamanto abinda ake hudin nan kamar ka ganshi da idan ka ne imana kaga ayoyin Qur'ani suke magana akan al-Allah aljanna ga irin abinda Allah ya tanadi ga ruhuna ga abinda ya shahi gidaje ga kaza ga abubuwan da Allah ya tanadi na sha da waye da duk abubuwan da Allah ya bayani saboda dan adam ya halarto da hankalin shi ya rika fahimtar cewa lalle abinda aka yi tanadin gwaggwaba ne shi sa muzalla ya rihe maganar da cewa fil jannati ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar yace aljanna akwai abin da idan dan bai taba gani ba akwai abin da kunnin dan bai taba ji ba akwai abin da sake-saken dan adam na aji dadi bai taba sakawa ba ko bai yi tsammani saka haka kin ba amma Allah ya tare da shi a cikin gidan aljanna me yasa saboda mutum ya ƙara kaimi ya bada kuzari ya bada hamzari akan ya dace da wannan gidan na rahama Allah samu dace sannan kuma haka an ka ɗauko azaban ma an yi ta bayanin cewa kullama nadijatu juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab Allah yake ta ƴan wuta duk lokacin da gangan jikin nasu ya zagonye ya kone ya zama kurmus za kurmus zai kone amma kuma hallauran ba zai huta ba saboda babu mutuwa sai Allah ya ce baddalnahum juludan ghayraha za mu sabanta musu wasu gangan jiki na daban liyazuqul azab saboda su ci gaba da ɗanɗana azaba to kaga duka wannan dan a haɗi wa ɗan adam cewa ga hatsarin saba ma Allah subhanahu wataala to shine ana Umar ibn Abdulaziz yake cewa ku zamanto kaman ayana ma a'adda Allah min thawabihi wa iqabihi yace targhabuna wa tarhabun ku a samu ar-ragaba tare da ku a samu ar-rahaba tare da ku a samu kwadayin rahamar Allah wa tarhabun kuma a samu tsoron azabar Allah dole ya samu dan abubuwan guda biyu ya zamanto kana kwadayin samun rahamar Allah kana tsoron azabar Allah waɗannan su ne fuka-fuki guda biyu wanda ɗadaban ya same su zai daidaita zai daidaita ya zamanto kana kwaɗayi kuma hallau kana tsoro inna mu kanu yi tsari kuna fil khairati wa yadda na ragaban wa rahaban Allah cewa kanu lana khashi'in mali ya ci gaba da cewa la ya ƙulanna alaikumul amalu kar ya tsawaita a gare ku dogon guri ku ta ƙurace-ƙuracen abubuwan da ba haka nan ba yanzu ba jima ake ba da labarin wani daga cikin shugabanni wanda ya mutu amma lokacin mutuwar da ta zo mashi ba shiri ta zo mashi bai shirya ba bai tsara ba bai yi tsamma'ani a irin lokacin zai mutu ba a cikin fulakar in ɗakin shi kawai aka samu wisan miliyar fulakar in ɗakin shi kawai wanda wanda zai buɗe ne ya kallali ya kuma inna kalbu saboda zuciyar ta samu nutsuwa ya rika jin cewa gaskiya duniyar nan akwai sauran morewa amma bainal ashiyati wa duhaha kai tsaye aka ce ya mutu an kashe kaza kaza halas an kare duk wani labarin da za a bada da ya mutu ne ya mutu ne ya kare ina abin da ya tara ya bar shi bai wasa inda yake ba da aka karda dogon guri karka gurace abubuwan da za ka yi guri amma dai bakka da sebon ɗaya da zai zo a gaba a cikin rayuwanka ba naka bane ba baka da mallakar shi baka sani ba an yi da kai ba za a yi da kai baka sani ba to me na tada hankalin me na zalimcin me na cin mutuncin mutane saboda ka mallaka saboda ka girmama saboda ka ɗaukaka saboda ka za da ka ajiye hankalinka kar da dogon guri a cikin rayuwa ya zo ya kai ka wani hali ko kuma ka mallaka duk abin da ka mallaka na tsabagen bala'in duke da kake da ita ko mulkin da kake da Allah yana iya karya ka rana kai tsaka nawa aka yi mai kudin da ya karye nawa aka yi mai mulkin da ya karye in za ka wuce kowa sai ya tsaya yanzu ka zama ba kowa ba halin duniya ne batta da garanti batta da kat babu wani abu ita da kanta ba tabbas bace barantana wani abin da ke cikinta zaka mutun kar da dogon guri shine malaika ce la yaqulanna alaykumul amal yace fa fa fataqsu qulubukum fataqsu qulubukum sai zikatanku sai su kekashe duk mutumin da ya sa duniya a rai shi wallahi zuciyar sai ta kekashe ya zamanto kawai yufakkir an duniya shi tunanin shi gaba ɗaya kawai duniya ce ya za a iya samu shi kaɗai na tunanin shi duk abin da ya wuta daga wannan kewayen na ya samu to shi ba tunanin shi bane wannan ba tsari shi bane ba da aka bai so ya saurari wa'azi bai so a ce mishi Allah bai so a ce mishi manzon Allah bai so a ce mishi mutuwa yana ga ana bata mutane rayuwa ko hira ake aka hira mutuwa ce kun bata hire saboda shi a cikin tsare shi a cikin da ya tsara rayuwar shi babu zancen mutuwa a yanzu in ma zai mutu to sai lokacin da ya haura wajejen shekara 80 kuna makamancin wannan shi abin da ya tsara kenan ana cikin haka yana mutum nawa za ga yana kafafa yana jin daɗi yanzu misali wannan mulkin da aka zo aka fara mutum nawa yake daga kafaɗa yana cewa da su za su zo su more su abin da suka dama kahin a rantsar da shugaban kai ka mutu wallahi jiya su mutu haka jiya su mutu wanda kuma sun yi ta alƙaula an yi ta faɗin maganganu kala kala a ashe kai lokacin da ra'a za a rantsar da shi ya zama shugaban ba kai bakana da aka karka munar alaƙa tsakaninka da Allah karka mu karka sake daidai da kiftawan ido alaƙa ƙasa da Allah ta zamanto alaƙa ce mara kyawu ka shiga uku saboda kar a je a cikin wannan gafala ko mutuwa ta zo ta tai da kai kaga an yi mummunan cikawa yace fataqsu qulubukum sannan kuma wa tanqadu li'aduwikum za a meka ku gana za ku jayu zuwa ga makiyinku wanda shine shedan yake cewa fa innahu malice ku sani cewa wallahi ina muku rantsuwa da Allah ma busita amalu man la yadari la'allahu la yusbihu ba'da masa'ihi yace miye na shiyalwata gurace gurace da tunanin sai nayi kaza sai na mallaki kaza sai an yi wane ne yace game da man la yadari mutumin da bai san cewa ba la'allahu la yusbihu ba'da masa'ihi yanzu bayan mariyace ba ta mana ba wa yake da garantin zai kai gobe da sai babu babu wanda yake da garanti ba wanda ya sa hannu da Allah ca zai kai gobe da sai babu shi yake cewa la yus la'allahu man la yadri la'allahu la yusbihu ba'da masa'ihi sai ce wala yumsi ba'da sabahi ko kuma sahiyar tayi a ina kake da garantin cewa zaka kai marece a ce lahiyar shi laubar ci rana kawai ya kwanta ya dan huta kadan ya dan canza yanayi ya tashi ya sallar asar kawai aka tashi babu shi baka da kanta ya ce wa rubama mala ya ce yana yiwuwa ma kanat bai da zalika khatafatul manaya tsakankanin waɗannan abubuwan wasu abubuwan za su su warce ka imana kawai kai tsaye kana rayuwa ana cikin harakokin ana kaza sai ka faɗi kawai aka taba ce babu ya mutu ya mutu halas khatafatul maut kuma tana kan kowa tana kaina tana kanka tana kan mu gaba daya babu wani wanda zai ce a shi ban da shi babu shi kowa tana kan shi khatafatul maut za ta rika ba za ta maka dauki dan ba ciwon kai ba masassara ko tari ba kai kawai zaka mutu sai ce fa kam ra'aytu wa kam ra'aytum nawa ni na gani inji malam sannan kuma kuma nawa kuka gani man kana bid dunya mughtarran mutumin da ya rudu da duniya kuma duniyar ta zamanto ta zo ana cikin ba daman kan mutuwa ta zo dauke shi ya ce wa innama ta karru ainihin man wasiƙa bin najat mutumin da yake samun nutsuwa mutumin da idan shi yake samun nutsuwa idan shi ya tabbata akan abin kirki man wasiƙa mutumin da yake da kad bin najati akan cewa zai samu tsira a wajen Allah da yake cewa min azabin lahi ta'ala zai samu tsira da kariya daga azabar Allah to wannan shi ne kamata ya hudun ciki to wannan garantin da wannan katsin kuma yake da shi babu saboda aya bata san ko hadisi babu hadisi a yanzu bi mana ba wani hadisin da za zo a ce ai wani dan wani kai ina dan aljanna ne ko akwai babu ko kuma wata ayar qur'ani za ta tabbatar da cewa kai kinnan dai wani dan wani dan aljanna ne babu ita to da kaga babu wani abu kat inda zaka zo kai ta yalwatawa ko kuma kai ta fadadawa a cikin rayuwa wa innama yafrahu mala yace sani cewa wanda zai farin ciki man amina min ahwalil qiyama shine mutumin da aka je lahira ya amuntu daga wahalhalu da tashin hankali da kumcin da yake cikin yinin kiyama to wannan mutumin shine kamata ya farin ciki ba shi wani Allah ke tafa amma man wa amma man uti kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya ha umqra'u kitabiya ana bashi littafin shi zai rika zai rika cewa ku duba ku karanta littafina ha umqra'u kitabiya ku karanta inni zanantu anni mulaqiya ina da garantin cewa da izinin Allah zan haɗu da Allah salim alim to wannan a lokacin zaka yi farin ciki ga littafin ka an baka a hannunka na dama kai tsaye aljanna zaka tafi bakka da matsala sai a buɗe a rana kaza mun zauna wajen karatu kaza an yi karatu kaza rana kaza mun je masallaci an yi sallah kaza rana kaza an yi kaza rana kaza an yi kaza ga littafin ka a hannu da irin aikin da ka aikata a gidan duniya to wannan shine kamata ya horin ciki amma duk wanda ba shi ba a babu zancen horin ciki yake ta fa amma kaga mutumin da mallayu dawi mallayu dawi kalman mutumin da bai iya warkar da ciwo alkal shine aljarhu aw aljurhu shine rauni kenan mutumin da bai iya warkar da rauni yace illa idza asabahu jari'un min nahiyatin ukhra sai in ya samu mai mishi maganin ta wani bangare daban kai baka iya warkar da kanka baka iya sa kanka cikin wannan nutsuwa baka iya sa ba kanka wannan rahamar to me na farin ciki dole sai Allah subhanahu wataala ne zai tsitar da kai daga wannan malice fa kaifa yafrahu ya za kai farin ciki yace a'udhu billahi a cikin hudubar tashi Umar ibn Abdul Aziz yake cewa ina neman kariya daga Allah min an amurakum akan in umurce ku bima anha an amurakum bima anha bima bima bima bima anha bima anha anhu nafsi yace fa takhsara safaqati yace ina neman kariya daga Allah akan in umurce ku game da abinda nike hana kaina akan shi bimana in umurce ku wani abinda kuma ni zan zo in aikata yace fa takhsara safaqati kai kawuna da wahalhalin da nayi da kokarin da ne duka sai ya zamanto a cikin asara kenan anan yana yana khutubar kuma yana jan hankalin kanshi da kanshi kenan ina kwatanta muku rayuwar nan batta da kat kenan wajibi ne ni ma da nake hudi muku in zamanto akan wannan tunanin yace in ku banyi haka ba fatakhsara safaqati yace wa tazhar aulati sannan kuma kenan abinda nayi kai na kawo sai zamanto asara ne wa tazhar aulati sannan kuma hallau daga murya na da nake ina bayyana muku sai zamanto a matsayin asara wa tabdu maskanati fi yawmin yabdu fihi al-ghina wal faqr sannan kuma zamantowa na muskini ya bayyana a ranar da wadatuwa da talauta zai bayyana na haƙiƙa wanda shine gobe kiyama wasu mutane a wadace wasu mutane a fuqara ne mana talaka ne talak mana wanda suka je da aikin alheri wanda sune wadatattu wanda suka je da aikin da bayyana ke wanda kuma sune talakawan lahira Allah kiyaye malice wal mawazin fihi mansubatun sannan kuma a gobe kiyaman nan wa ma'aunayyan da za a auna aikinka da aikina da aikinmu gaba daya mansubatun ga suna an kafa ma'aunin a ce fulan ibn fulan ista'id lil wuqufi bayna yaday Allah wani dan wani a kira ka da sunanka a ce ka shirya tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala yaya wannan yanin zai kasance maka ka shirya tsayuwa gaban Allah ka ba da raskwanan abin da ka aikata a cikin rayuwarka tun daga ran da ka balaga har ran da ka bar duniya me za ka ce wa Allah kaga wajibi ne mutum ya tsaya abin da ya kamata wal mawazir fihi mansubatun yake cewa laqad unitum haqiqa an dora muku bi amrin wani al'amarin da law uliyat bihi nujumun kadarat inda aka ɗora wa tauraru shi da irin ƙarhin da suke da in kadarat ai latanatharat da taurarin da gaba ɗaya sun baro sama sun zubo aikin da aka ɗora wa ɗan adam Allah ce inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula an bujurowa dutse an bujurowa kaza duk da karhin da dutse yake da law anzalna hadha al-qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah Allah ce da dutse aka sabkarwa alƙur'anin da aka sabkarwa ɗan adam da ka gan shi a cikin nutsuwa da ka gan shi yana babbarewa saboda tsabagen tsoron Allah wa tilkal amsalu nadribu halin nasi la'allam yatafakkaru misali Allah yake bugawa saboda ka gane kaga duk ƙarhin da kake da ba kai ƙarhin dutse ba in kuka bugu wa zai kai labari ba za kai labari ba to inda shi aka sabkarwa alƙur'anin da shi ma da ya kai matakin da zai rika tsatsagewa amma ɗan adam a yau da alƙur'anin da Allah ya san kuɗin da shi zai sa'a ma Allah ya rubuta ƙur'ani da jinin haida jinin al'adar mace ya rubuta ƙur'ani da mani ya rubuta ƙur'ani da kaza ayoyin ƙur'ani ya rika buɗa su yadda ya ga dama saboda ya mallaki duniya saboda ya samu duniya Allah kiyaye ya ce inda tauraru aka ɗora wa aikin nan yake cewa da sun zube wala'un ya tabi hilijibalu lazalat inda duwatsu aka ɗora wannan aikin lazalat da sun gushe ya zamanto babu su sun kuma kamar yadda kasan abdiga wala'un ya tabi hilardu latashakakat inda ƙasa aka ɗora wannan aikin da ta tsatsage ba ta samu damar tabbatuwa ba ya ce ama ta alamuna an na laisa bainal jannati wannan manzila wai shin ku ba kusan cewa ba tsakanin wuta da aljanna babu wani masabkiwa in matan in matan ne babu na ukunsu ya ce wa annakum sa'iruna ila ahadihima kuma kugin nan masu tahiya ne zuwa ga ɗaya daga cikin biyun nan in ma ila aljannati wa in ma ila nar kaga bai kamata mutum ya kuskure ba malai ce wa kataba al-auza'i ila akhin lahu faqala imam al-auza'i ya yi wasiƙa ya yi letar zuwa ga wani ka duba halin magabata mutum sai rubuta maka wasiƙa kawai ya maka nasiha wa'azi ne kawai zai maka ya tura maka in aka maka wa'azi yanzu aka tura maka abu na harko tuhuma za ka fara to mi kai wane yana munana maka tsammahani ko kuma yana maka kaza haka za ka haka za ka fasarta abin shaidan ya ziga kallon allah wannan abin ya zamanto ya raba alaƙa tsakanin kai da shi imam al-auza'i ya rubuta wa wani kanin shi ko wan shi fa qala yake ce mishi amma ba'da ka sani bayan haka faqad uhita bika min kulli janibin kai wa a karmi kake daga kowane kote daga kowane bangare saboda duk abin da zaka yi sai an tambaye ka akan shi babu lokacin wasa babu lokacin zuwa hilin balo babu lokacin zuwa kallon kokowa babu lokacin zama ka sa tele gaba ka rika kallon funafunai wannan lokacin duka babu shi a addinance a tsarin da Allah ya halicce ka babu wannan baratana ka tai wajen kidi ko waka ko na makamancin wannan duka wannan lokacin babu shi kuma ko in ko ka saba ka je kai wallahi Allah sai ya tambaye ka matakar ba tuba kai ba shi yasa mu zaman to masu yawan tuba ga Allah subhanahu wataala kayi raka'a guda biyu ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ya ubangiji duk abin da na ba daidai ba Allah ka yahe mani kaga idan kai haka ka samu nutsuwa da garantin cewa insha Allah Allah ya yahe maka wani abu da suka wuce gaba ɗaya yanzu kuma gaba sai ka kula ka sa kaimi kuma lokaci zuwa lokaci ka riƙa yin wannan nafilar raka'a biyu kana roƙon Allah ya yahe maka abin da Allah ka yi talihi baka sani ba Allah ya maka abinda baka sani ba abinda ka sani da abinda kai da gangam da abinda kai ba da gangan ba dole mutum ya yawaita tuba zuwa ga Allah dama ce fursa ce abinda Allah zai kama ka da shi anzu Allah maka wani kyautar lokaci da za ka iya roƙon Allah kuma ya yahe maka naka mu zama masu yawan tuba yake cewa faqad uhita bika min kulli janibin wa'lam ka sani annahu yake cewa yusaru bika za a tahi da kai fi kulli yawmin wa layla tahiya ake da kai a cikin kowane dare da kowane yini sannan kuma fahdarillaha wal maqama bayna yadayhi yace dan uwana ka ji tsoron ihdarillah ka kiyaye Allah ka kiyaye Allah kamar a ce wani ka kiyaye wani ka kiyaye Allah fahdarillah ka kiyaye Allah wal maqam baina yadayhi ka kiyaye tsayuwa gaban Allah ka rika tuna tsayawanka gaban Allah ba wanda ya isa ya cece ka kon wanda kake tsammanin zai iya maka wani gata shi mata kan sheki bayya ma so ya ganka saboda kar aje ma akwai wani kes tsakanin kai da shi ka ka ba da karan shi wajen Allah duk da inda zai gudu maka kuma dole haka sai ta faru ba wanda zai iya agaza maka ba wanda zai iya taimaka maka ba wanda zai iya kama maka dauki za a ce ya ma'ashar jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu duk wanda yake ga akwai inda zai iya boya je boye la tanfuzuna illa bisultan ba inda zaka tai da haka yake ce mushi ka kiyayi Allah kuma ka rika tuna tsayuwanka gaban Allah wa an yakuna akhir ahduka bihi ya zamanto karshen alƙawalinka karshen al'amarinka karshen rayuwanka bihi ga ya zamanto dan Allah ne kuma dan tahiyya saboda Allah ne ya zama to kenan tahiyya ce akan harakan addini shine kawai a gabanka yace wassalam ma salam ba wani wani hira mai wannan mai tsawo a ka kiyayi Allah wannan ita ce mafi girman nasihar da wani zai ma wani shine mafi girman wasikar da wani zai rubuta ma wani in ga muna tabadulul wasa'iq tsakanin mu to kawai harakan duniya ce ake kai ka rubuto shi ya rubuta ya aiko ma ka aika mai aiwa ne ne aika za ana ta mu'amala amma ko daidai da segon ɗaya wani ba zai ce ma wani bai ji tsoron Allah ya ce wasalam wa ƙala ba'adun hukama wasu daga cikin masu hikima suke cewa kaifa ya farahu ya za'ayye farin ciki da yake cewa bi duniya kai farin ciki da duniya man yawmuhu yahdimu shahruhu mutumin da yawmuhu ranar shi yahdimu yana rushe shaharahu yana rushe watanka duk wurin da kake yi ai a cikin wata ne kake ci in kwanakin suka kai wata guda watan ka guda ya kare kai kana ga kaman wuni ne ai ba komai bane ba awa ɗaya ce awa biyu ne ai rana ta hoto ta fada dan wuni ɗaya ba wani abu bane ba to wannan tahiya ne kake tahiya kuma yake da kai sannan kuma wa shahruhu yahdumu sanatahu sannan kuma wannan watan ka yana rushe shekararka in kai wata ɗaya kana ga ba komai bane wata biyu kana ga ba komai bane a ce maka shekara ta yi wannan shekarar tukum ta huta daga cikin rayuwarka har abada hisabinta da abinda aka aikata kuma yana nan akanka yake ca mutumin da yake wannan ne halin shi za ka yi farin ciki sannan wa sanatuhu tahdimu umrahu mutumin da wannan shekarunka da kake yi su suke rushe maka rayuwarka gaba daya kana tahiya shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu shekara kaza sai a ce a wani shikenan an kare an kare an kare shikenan lokacin da Allah ya yanka maka a rayuwa sun riga sun kare to suke cewa mutumin da wannan ne halin shi a cikin rayuwa me da horin ciki qala sufyanu thawri rahimahullahu ta'ala az-zuhd fi dunya yace abin da ake cewa gudun duniya yace qisarul amali shine takaita guri laysa bi aklil ghalizi wala bi lubsil abai yace ba cin abu mara kyau ba shi ake cewa gudun duniya a sannan ko lubsul aba sanya wata abaya wata wata wata me kira shi da suna wata irin wannan babban rigar na wata jagulan la'a ba shi ba ake kira da gudun duniya abinda ake nihi da gudun duniya ya ce ƙisarul amali shi ne takaita guri a rayuwa kala dawudu tsa'i rahimahullah dawudu tsa'i yake cewa sa'altu aqwan bin amur at-taimi ya ce na tambayi aqwan dan amur at-taimi ya ce kultu na ce ma ƙisarul amal me yake cewa takaita guri kala ma baina taraddudin nafasi ya ce abin da ke tsakanin numfashinka kai kawon numfashinka bi ma'ana ka rika duba numfashinka da yake kaiwa yana kawowa saboda wannan abin ya tunatar da kai cewa in ya kai wani lokaci ba zai kawo ba in ka ja wani lokaci ba zai dawo ba to wani shaike cewa ka duba abin da zai kai ya kawo a cikin wannan lokacin kenan kai abin da ya kamata ka takaita guri game da rayuwa wasu ilal imamu ahmad an tambaye imam ahmad ibn hanbal imam ahlus sunna ayyu shay'in ayyu shay'in az-zuhd fi dunya aka ce akramaka Allah me ake cewa gudun duniya sai yace qisarul amal yace takaita guri kuma ka tsaya ka bauta wa Allah subhanahu wataala haƙiƙanin bauta alaka tsakaninka da Allah ta zama mai kyau amma in gurin kai yau a rayuwa to wallahi sai ka muna aiki kamar da bayani ya gabata a baya yace man idza asbaha qala la umsi ka zama to daga cikin mutanen da in ka wayi gari ka riƙa ji a ranka cewa marece ba za ta iske ka ba kenan me kamata kai ka kyautata alaƙar tsakaninka da ubangiji subhanahu wataala wa an hisham ibn yahya al-ghassani an abihi annahu qala hisham ibn yahya al-ghassani daga mahaifin shi yake cewa yace ma nimtu yawm yawman qattu yace ban taba yin barci a wata rana ba ko so daya yake cewa fatahaddastu nafsi aiwa fahaddastu nafsi fahaddastu nafsi anni astayqizu minhu yace ban taba zawa na kwanta barci ban nan ba raina labarin cewa wai ho zan falka a in ya zo ya kwanta kawai ya kwanta ne in Allah kadarta mashi tashi zai tashi in ko bai tashi ba shi kenan dama shi da ya zo ya kwanta kwancin kenan kwancin kenan Allahu ya tawaffa al-anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-maut dan adam idan yayi barci ruhin yana huta gajeren mutuwa ce wanda Allah ya kadarta ma zai tashi sai a maido mushi ran sai tashi wanda kuma aka kadarta cewa ya mutu shikenan sai a rike ta fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma wasu kuma a sako musu ransu zuwa wani lokaci kan yadde yake cewa ban taba yin barci ba fa haddastu nafsi anni astayqizu minhu cewa zan halka daga barcin nan in ya kwanta ya kwanta kenan kuma akwai kala adda da manzon yake cewa in mutun zai zo kwantawa ya karanta ta in ya mutu a cikin wannan barcin to wannan mutumin mata alal fitra ya mutu akan fitra ta addini ya mutu akan ya yi kyakkyawan cikawa اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت زهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت in ka faɗa ka kai shuru shine ƙarshen maganarka to in ka mutu kai kyakkyawan mutuwa kuma insha Allah makomanka gidan aljanna ne to yake cewa wannan wannan daga Hisham yake cewa baban shi yake cewa bai taba kwantawa ba yana tunanin cewa zai tashi amma ka ji mutum kamar iya da garantin ce a kawai gobe-gobe ha kat ne kawai gobe ba wani ba shakka a kai haɓamala katawa ina kake da kat la sai ku yi magana mutum ce maka kat ne kawai gobe kat babu kat wa al'aun bin abdullahi an bin utuba daga awun dan abdullahi dan utuba yake cewa ma an zalal maut yake cewa kunha manzilatihi man adda gadan min ajalihi duk mutumin da yake lissafa gobe tashi ce iya cikin ajalin shi wanda iya cikin kwanakin shi yake ta wannan mutumin ma an zalal mau bai sabkar da mutuwa ba kun haban zilatihi haƙiƙanin matsayin mutuwar bai san me ake cewa mutuwa ba ka rika lissafa gobe naka ne a baka san me ake cewa mutuwa ba yake cewa sannan fakam min mustaqbil yawman min mustaqbalin yawman lam la yastakmiluhu nawa daga cikin mutanen da suka huskanci wuni amma la yastakmiluhu bai kai inda zai cika wunin ba ana cikin wunin kawai sai zaman to kai ka kare wa kam min mu'min nawa daga cikin mutumin da yake al'amal yake da guri yake cewa li gadin game da gobe amma goben nan la yudrikuhu bai kaiwa goben nan innakum law ra'aytumul ajala inda kuna ga ajalin ku wa masirahu da yanda yake tahi yake zawwa zuwa gare ku yace la abghadtumul amala wa gururahu da kun kyamaci dogon guri da kun kyamaci ruɗuwa da duniya amma sai a zo a yi ta share kwallon da sai ga abin babu hankali a cikin shi kuwan lokaci har a duniyan can ma ba ma maganar lahiran ba a duniyan can sai ga wani abin bai da ba wani fa'ida tare da shi وجاء في كتاب قصر الأمل في الصفحة الخامسة والسبعين عن عتبة بن عبد الله قال قالوا لعون بن مالك عتبة بن عبد الله يكي تشيوى أكا تشيوى عون بن مالك ما أنفع أيام المؤمن له ميه ما في أنفانون كوانا كمي إيماني قمدشي kala ya ce yawmun ranar da yalka rabbahu zai haɗu da Allah wanda ita ce mafi girman rana yake cafa yu'limahu annahu radin Allah ya sanar da kai cewa ya yarda da kai wannan ita ce ranar ta kowace rana yanzu mutumin da ake ga yana da kima a cikin rayuwa sai ya nuna yardan shi a ce ai wani su ne 'yan hannun dama sai a gargacewa wani na shi ba daban ne ana ta kamun kafa da shi walillahi masalul a'la Allah ya ce ya yarda da kai to kaga wannan kuma ƙarshe ne qalu suke cewa innama aradna min ayyamid dunya suka ce a malam ba muna ne in wai kwanakin lahira ba wai a duniya wani kwana ne yahi amfanan dan adam kala yake ce musu inna min anfa'i ya daga cikin mafi amfanan ayyamihi rayuwar dan adam kwanakin shi lahu bin nisbat lahu ga dan adam yace fi duniya a cikin rayuwar nan ma zanna annahu la yudriku akhirahu ranar da kai tsammanin cewa ba zan kai ƙarshen wannan ranar ba wannan ranar ta yi fa'ida a cikin rayuwarka saboda kowace rana saboda za ka tsaya kai abin da ya kamata a wannan lokacin saboda kana ji a ranka cewa wa yana yiwuwa ƙarshen wunin nan babu kai yanzu ana ƙarhe uku na rana ƙarhe biyu na rana la'alla sallan la'asar da za a yi ba da kai za a yi ba to na ita ce mafi amfanin kwanakinka a cikin rayuwa malice wa ƙala aunu ibn abdullahi بن عتبة أيضا كما في حلية الأولياء في الجزء الرابع في الصفحة المئتين وواحد وخمسين يتي وقصر الأمل في الصفحة الخامسة والسبعين عون ابن عبد الله بن عتبة يكي تيوا يتي ويحي ويحي كيتونا كما ينا زرجين كنش دا كنش ينا كيتونشي يتي كيف أغفل يا نكي ربكنا yake cewa an nafsi game da kaina ya nake rafkana game da rayuwata wa malakul mauti laisa bi ghafilin anni tare da cewa mala'ikan mutuwa shi ko bai rafkana a kaina ba yana nan yana aiki a kaina jira yake lokaci kawai yayi ya ƙara cewa waihi kai tona kaifa attakilu ala tulil amali wal ajal yatlubuni ya nake dogara nike rinjaya nike dogara akan dogon guri alhali wal ajalu ya ne amma kuma ga ajalina yana ta bibiyata yana ta nema na yana samu na lokaci na riga ya kare yace ina ni yace kaiton shi kaiton dukkan mutumin da zai zamanto ya rabkana ya mance da mala'ikan mutuwa a cikin rayuwar shi akwai abin kaito akwai abin kai ce mutumin da bayya tana cewa zai mutu ko kuma mutumin da bayya jin cewa la'alla yanzu ko in an jima gobe ko jibi sati mai zawa la'alla war haka banna nan me ya kamata in yi kenan in ƙara kyautata alaƙa ta tsakanina da Allah subhanahu wa ta'ala malai wa an aban bin sulaim as-suri annahu kataba ila ba'd ikhwanihi shi wannan mutumin aban ya yi rubutu zuwa ga wasu daga cikin uwan shi shi ma irin waccan wasiƙar da ta gabata yace amma ba'd yace ku sani bayan sallama fa innaka yake ta asbahta tujaddid ad-dunya bi tuli amalika kawayi gari kana sabanta alaƙarka da duniya bi tuli amalika a dalilin dogon guri da kake da kana ta tsare tsare ana ta tsare tsaren da ma anzalallahu biha min sultan abinda Allah bayyana da shi ma duka ka zo ka zuba a cikin rayuwarka yake cewa wata tamanna ala Allah al'amani bi su'i fi'ilika kuma kana ta gurace-gurace a kan Allah gurace-gurace bi su'i fi'ilika ta hanyar munanan ayyukan da kake aikatawa kana ta gobe zan gyara jibi zan gyara in an yi wane ne za a yi wane ne wa inna sirta hadidan baridan ya ce ka zamanto karhe mai sanyi kenan kai baka ma san me ake cike barantana kallon kwasu ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wassalam ya ce ma'asalam wa kanar hassan albasari rahimahullahu ta'ala ya kolo ma aksar ma aksar abdun zikiral mauti illa ra'a zalika fi amali babu bawan da zai yawaita tuna mutuwa face sai ya gan wannan yawan tuna mutuwan sai ya gan shi a cikin aikin shi saboda in kana tuna mutuwan zai taimaka maka akan mi aikata ayyuka managarta to amma mutumin da ya mance ma da mutuwa gaba daya yace wala tala amalu abdin kuma ba yanda za ka ga bawa ya tsawaita guri kaddun ko so daya yace illa asa al'amala face sai ya munana aiki tsakanin shi da Allah subhanahu wataala amma in kana tana mutuwa kana jin cewa yanzu yana yiwa in mutu na cuciwa ne na yaudariwa ne na ha'inciwa ne yana yiwa abin nan da na ha'ince shi kahin ma in kai inda zan yi aiki da shi Allah ya fi rayuwata don mi zan cuce shi don mu za a ince shi don mu za a amshi dukiyar shi to kaga duk mutumin da yake tana mutuwa tabbas wannan zai taimaka mashi aka aikata alheri dukkan mutumin da ya mance da mutuwa kuma wannan tabbas zai sa shi ya munana aiki alaka kuma tsakanin shi da Allah ta zamanto alaka ce mummuna wa kana al-hasan yaqulu aidan yace hayhata hayhata kaito kaito yace ahlakan nas al-amani abinda ya halakar da mutane al-amaniyu sune gurace gurace ya ce ƙaunun bila amal ai ta magana ba aiki ai ta surutu ai ta magana amma babu zance aiki wannan shi ne daga cikin ƙalubalen da yake fuskantar al'umma a yau la'alla ma wanda zai yi wa'azi ko wanda zai nasiha za a ga cewa abin da yake haɗi daban aikin kuma da yake aikatawa daban ya ce ƙaunun maganganu bila amalin ba aiki in mutum zo sa kaga sai ya hudi maka ga abin da ya kamata a addinance a cikin rayuwa amma kuma he kaga aikin sha Allah ya zama gefen wannan abin ne yace kaito kaito abin da yake kaiwa zuwa ga wannan shine kawai dogon guri yace wa ma'rifatun bi ghairi sabr sannan kuma sani ba tare da hakuri ba ka san abin amma ba za ka yi hakuri ba ka san cewa lahiran nan hiya darul qarar ita ce gida matabbacin gida amma ko ba za ka iya jurewa duniya ba ba za ka iya jure wahalar duniya ba don ka samu lahiran nan ya ce wa imanun bila yaƙin sannan kuma ga imani ana ce an yi imani amma ba yaƙini babu yaƙini bakka da kat a cikin zuciyarka wannan matsala ce ka rika cewa ai harkar addinin nan ma dai kawai duka dai lalime ne ake a kai kake lalime tabbas saboda bakka da yaƙini akan imaninka amma wallahi a harkar imani babu zancen lalime kat ne yanda yanda bakka shakkan cewa yau ranar subdu ce to haka ba a shakkan cewa addinin nan gaskiya ne kuma imani gaskiya ne amma za ga mutum ya je karanta wasu abubuwa na semal bangaren falasifa mutum ya karanta wasu abubuwa dihe rude ya shiga cikin rudu yadda yake rude da tsammanin kowa a rude yake haka mutum ya hankali hatta da saurare da kake yi ka san abin da za ka saurara karka ce a ku dole he kun ka kokonto an yi munazara tsakanin malam wani da wani dole sai kaji mai aka yi ka auna imaninka in imaninka da karatunka jigari-jigari ne ka tsaya akan malamin da kaga alamun akwai tsoron Allah tare da shi abin da yake hudi yana daidai da abin da yake cikin Qur'ani da abin da yake cikin hadisi in ba haka ba zaka halaka zaka halaka sai ga dalibi dan kararrami yana bibiyan al'auran malamai a malam wani kaza wani malam an kada malam wani malam wani ya ce kaza kaza ba haka dan bane kaza ne alhali kuma biduni ilmi ba tare da wani ilimi ba daka abin da zai sa ka samu nutsuwa ga imaninka shine abin da zaka yi ka karanta ƙur'ani ka karanta hadisi a maka bayaninsu irin bayanin sahabban manzan Allah duwan ɗan surutu da ya zo daga baya a je shi a gehe a harkar addinin ka kat kake da in dai kayar da ƙur'ani kat ne to addinin nan kat ne saboda wasu sun yi addinin ƙur'anin ya tabbatar da 'yan aljanna ne kayar da wannan kayar da shi to ka tsaya kan ƙur'anin nan hadisan manzan Allah su wanda suka yarda da ƙur'anin aka ambace su cikin ƙur'ani aka ce waɗannan mutanen sun samu rabo Allah ya yarda da su su sun yarda da Allah to ka tsaya kan tafarkin su duk wani dan kame kame da yazo daga baya kungiya ce dariƙa ce wane ne ka baka lafiya ka tsaya tsayin daka ka nutsu ka duba qur'ani ka duba hadisi akan fahimtar sabon matsala ka bauta wa Allah kakka shiga cikin rikici Allah shirye da mu yake cewa kina haihata kama abin da yake halakar da mutane yace wa imanun bila yaqin imani babu yaqini babu yaƙini kaga mutum ko addu'a yake yana ce an yi addu'ar an yi addu'ar abin ya gagara subhanallahi kai ka san me yake cewa addu'a baka san abin da yake cewa addu'a ba wa ka roƙa baka sani ba da ka san wanda ka roƙa da baka ce ba abin ya gagara duniyar ka gaba ɗaya micece a wajen shi barantana dan abin dan tsugulutun matsalar da take tare da kai to dama irin wannan kuma Allah bai amsa addu'a su duk mutumin da bai da haƙuri akan adda Allah bai amsa adda shi ya ce da'autu da'autu da'autu falam yujab na kiraya na kiraya na adda'a na adda an ƙi amsa mu to dama irin ku Allah bai amsa muku adda kuma adda'a ɗaya cikin uku ne ka yi adda Allah biya maka bukata abin da ka roƙa Allah Allah muni kaza Allah maka kaza ko kuma Allah ba ni kaza ko imin kaza sai Allah ya kawar maka da wani bala'i da Allah ya kadarta matsala kaza za ta same ka a cikin rayuwarka a dalilin sababin addu'ar da kai Allah sai ce to ka roki abu kaza ba kazan ba za mu baka abin kaza da muka kadarta zai same ka bari mu doke maka shi ai so shikenan kambacin addu'ar da kai ka roki Allah baka miliyan 1 ashe Allah ya kadarta a cikin kadarar rayuwarka za ka yi cutar da miliyan 10 ne zai maganinta a baka 10 ko kuma a baka a warkar da kai ka roƙi Allah miliyan goma kana so a baka wannan miliyan goma na kake bukata Allah ya baka alhali cutar da aka ɗora maka kuma sai ta ci miliyan ashirin kana roƙo Allah Allah sai shi to wannan cutar an ɗoke maka ita shi kenan ba ka samu abin da ka roƙa ba amma kuma an maka maganin wata matsalar da kai baka san da ita ba da ka samu yaƙini da Allah kat ka samu kat a cikin zuciyarka abu na uku ya zaman to kayi addu'a ba a baka a duniya ba a kawar maka da wannan musiban ba sai abun a maida shi a matsayin lada sai ka tashi gobe kiyama a cikin matsanancin halin bukatan ladan da zai zaman to maka sababin zuwa aljanna sai Allah ya nuna maka ga wannan bataliya ta lada taka ce ya akai ubangiji a ce addu'o'in da kai lokaci kaza kana so a biya maka bukata kaza shine wannan wannan hidadi ba magana can darul qarar ne an zo kenan nan kuma ko da an baka wuce za ka gabar shi da ka mutum samu ya ƙini tsakanin shi da Allah ma lai cewa ƙarar hassan albasari radiyallahu rahimahullahu ta'ala ya bina adam ya ce ya kai ɗan adam iyaka wa taswif ina jan kunnanka ka yi hankali da a gaba zan yi a sannu zan yi in an jima zan yi gobe zan yi gata zan yi a alheri ne kakka jinkirta shi kakka jinkirta alheri ya ce fa'in na biyaumika yake ce fa'in naka biyaumika walasta bi gadi ya ce kai innan biyaumika yau ne naka walasta bi gadi gobe ba taka bace ba sai yadda hali ya bada da haka kenan duk abin da za ka yi ka tsaya ka yi shi a lokacin da ya kamata wa qala al-hasan rahimahullahu ta'ala kadhalika yace ijtama'a thalathatun min al-ulama'i malamai guda uku suka haɗu fa qalu li ahadihim hay suka ce ma ɗaya daga cikin su ma amaluka me gurinka a cikin rayuwa sai yace wallahi shi rayuwar shi da yake ma ata alayya shahar yace ban wani wata bai taba zawwa ba a cikin rayuwata illa zanantu anni sa'amutu fihi face sai na tsammanin wannan watan kawai da wahala in gitta shawwal din nan la'alla a cikin wannan watan zan mutu da ya haɗu haka faƙala sahibahu sai bakkan shi biyu suka ce mashi ya ce inna haza suka ce kaga wannan bayanin naka suka ce huwal amalu shine guri na rayuwar duniya wata su suna ga wata ya tsawo to su zo su ga guri a yau ana na an kurta abubuwa ana ta tsammahani ana ta jira faƙalu lil akhari aka ce wa ɗaya ma amalu ka kai ko miye burin ka ƙala sai ce ana ma a ta ta'alayya juma'a babu wata ranar juma'ar za ta zo mini kenan sati illa zanantu an nisa a mutu fiha face ina tsammanin kan juma'a mai zawa kawai na mutu faƙala sahibahu inna hadha huwa al-amal suka ce wannan nakan kai ma guri ne mai tsawo sati guda yayi yawa faƙalu lil'akari suka ce wa na ƙarshen na ɗayan na daban ma amalu ka kai kuma miye gurinka ƙala yake cewa ma yake cewa ma amalu ma amalu man nafsuhu fi yadi gaini miye gurinka a rayuwa ya ce miye tunaninku ga gurin mutumin da ran shi yake hannun wani shi kenan yanzu yanzu ana iya amsa yanzu yanzu ana iya amsa wannan shi ne ko abin da ya kamata mutum a kai kar ka hada abubuwa ka hada rikicin rayuwa a kanka da sunan cewa zan warware su zuwa gaba a yanzu kake da gaba ba taka bace ba in Allah kai ka gaban kai abin da ya kamata in ko ban kai ba kuma halas nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata satin sama kenan sai mu sake karanta hallon magana ta Al-Hasan Al-Basri ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu ya shirye da zuriyar mu Allah mana rahama ya ma mahaifan mu rahama wanda suka rasu a cikinmu Allah subhanahu wataala ya gafarta musu ubangiji subhanahu wataala ya shiryar da mu ya tirsasa zakatanmu akan yin abin da ya kamata dukkan wani aiki wanda yake na banza Allah ya tirsasa zakatanmu akan lisantan shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله Allah